إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata Ishirin ga wata na jumadal ula hijira shekara tara, wanda ya dace da shidda ga wata na biyu shekara takwas. yau insha Allah za mu yi darasi na da tara a wannan littafi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز درسنا na ƙarshe na 128 kenan mun tsaya a bayanin maganar halittin sai da cinikin da yake dan riba abinda aka ce akwai riba a cikin shi wanda da ɗan uwan shi wanda yake da riba a ciki in dai akwai mana bambancin matsayinsu irin misali zinariya da azurwa da dabino ko alkama ko sha'ir saboda manuwarsu ita wannan kuɗi ne wannan kuma abinci ne wannan babu lahi yanzu za mu tashi wala yi juzo bai uruta bi makana yabisan illa li ahli araya bai halitta a sai da ɗanyen dabino mu ce maga da dabino bushashe bayani ya gabata a baya ba a yi amma nan ya ka istisina abinda aka togance wanda shi a wannan hali an halitta cinikin dabino ɗanye da bushashe ya ce shi ne al'araya zai maka me bayanin araya daga ina aka samo ta yace wahumul fuqara'ul kahin na yan uwa kahin mu shiga akwai tambayoyi suna da alaka da darasin mu da ya gabata gaskiya sun rikitar da wasu mas'ala ta sujudu sahawi yan uwa lalle abu ne mai kyau mutum ya tambayi abin da ya rikitar da shi na mara addini mas'ala ta sujudu sawi bayanin da muka yi wa'incan wurare da muka ambata guda biyar wanda ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada ƙabili ko ba'adi ko ya ce a yi su ne ya dace mutum ya ƙoƙarin bin wannan nasoshi sauran wurare malamai sun ishtihadi akan samu saɓani a sauran wurare mu tsaya kan jigo da muka yi na an ba wa'annan wurare ba dinda wurin da ya kamata a yi kabili ko aka yi ba'adi in ba wannan wurare ba cewa ba wani matsala komi amma akwai abin da su je sayan ba ta kama ba hewan ta ta kama shi yanzu misali mun bayani irin barin bayyanawa asircewa karatun sura a ruwa ta musulun hadisin abu huraira wanda yau ne mai tambaya in na karanta fatiha kadai ta yi ya ce kwarai in ka kara ka kara alkhairi bayan wannan akwai hadisi marfu'i annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rigima da ya raba tsakanin mu'az bin jabal radiyallahu anhu da wannan yaro al-ansari radiyallahu anhuma wannan rigima da aka raba mu'az bin jabal yana zawa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata isha bayan isha mai dan daukar lokaci kuma ya tayi ungosu in ya tayi ungosu kuma shine limami ungosu kusan kusan mu'az bin jabal iya cikin qur'a alqur'ani iya cikin masu rubuta wahayi ma iya cikin makarantar qur'ani wannan yasa mu'az bin jabal in ya tayi ungosu dare yayi sai wata rana wannan shine hujja da malamai ke kawawa babu wani abin da ya hana mai farilla bi min nafila dan mu'az bin jabal ya salla shi ta farilla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma yaje ungozu kuma shine limami limami kuma wanda yake ratibi ba na'ibi ba ratibin imam ne zai salla masallacin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ungozu ya limanci to abin da ya kama abin ya bayyana ya je wata ran akwai wani yaro cikin matasa wanda mu'az in yaje hijja dogo sallah wannan yaro abin ya ishe shi ana sallah shiri ya cire sallar ya zo sallar shi cika sallar shi ta shi ya haura kuma ta shi wannan kasa mutane kullum akwai yan gutsar tsoma da kai labari sai bayan an kai sallah suka ba ma'az labari ma'az kaga wani wai ana sallah ya cire ta yi shi kana sallah ya cire ta yi shi shi kuma masu ce zaka muna wani munafiki ne kun ta munafiki ne kuma aka ɗauki wani magana ta ma'azu aka yi ma yaro kayan garin allah ya waye tun yaro ya samu labari kayan garin allah ya waye ya samu labari an ce ma'azu ya ce mina wuki ne da sai su kotse can wajen annabi sallallahu alaihi ga ma'azu ga yaro labari ya kai wa ma'azu ya ce rasulullahi kaji kaji kaji abin da aka da wani ana sallah ya cire ta yi shi to ganin baka ma mutum hukunci bai nan yadda yaro ce kai yaro matashi kai yaro ya aka yi ana sallah ka shirya ka tahiyyarka ya ce ya rasu lalla mu'az yana zawa wajenka ya dauki lokaci mai tsawo tare da kai ya koma angonmu ya ja mun dogon sallah an ce wata ruwaya bakara ya ja faɗanwa bakara ya annabi ya jiyo ce mu'az a fatana an ta ya mu'az a fatana an ta ya mu'az annabi mai faɗa mu'az kana so ka fitini mutane mu'az masa karanta suratul a'la wa shamsu wa duhaha wa duwa ya kamil kan da zaman kan da bakara ya ce to in zai bayan ya mu azu hada to kai yaro kai daga cire sallarka ka ta yaka me kai ya ce ya rasulullah na ce gwan ne fatiha na karanta fatiha na roƙi allah aljanna na mutane ga wuta su ne kwan ne sallata ya ce ya rasulullah kuma akwai na wadaya in ina bin ku sallah kai da mu'az ina ji wani gunguni da kuke na wata addu'a wani gunguninku ba san me kuke cewa ba me kuke cewa na gungunin naku ya ji mata gungunin adda amma bai san me aka ce ba dandana shi dandana abinda kana jin sautin baka jin abinda ake wadi yace haula hanu dandin mu ma wannan abin da kake roƙon aljanna da tsari ga wuta mu ma neman anan nake kai da kawo ba anan da ta mu da ta mu batoce neman tsari da wuta da neman aljanna anan me albani cikin fatrat libin ya kawo hujja akan wannan hadisi iktisar al-fatiha takaita sallah aka fatiha ta daidai babin ya musamman ta musamman albani mutum cikin zuba talatin takaita sallah takaita karatu akan fatiha kadai ya hujja da wannan hadisi dan yaron cewa kurin shi fatiha ya karanta kuma annabi ce ka yi karo ka ba ko ba sallah to haka shi ko ruwa karara ta Abu Hurairah ta ta ce da Imam Muslim ya ruto ce ya mishi ce ya mishi in ina sallah na karanta fatiha tayi Abu Hurairah ce tayi in ka kara ka kara alkhairi kaga kenan haka wata ruwa ta yi duk wanda ya karanta fatiha sallah ta yi wanda ya kara karin alkhairi ne kaga akan wannan ba magana kabili ko ba da ku akan wannan magana akan wannan gina wannan magana imamu nawawi ke ce akan wannan kin ba magana kabili ko ba adi akan wannan abu to kenan shi wace irin wannan wurare kenan mutum ya dogara da nan kaga ba magana ka ce mai kabili ko ba adi akan wannan bayyana haka magana bayyana da asar cewa duk da abin da ya yi wurin bayyanawa ka bayyana haka sunna take amma wata ran ta kama an bayyana shi ma saboda ruwaya bukhari ko muslim ta tabbata dai cikin sahihain cewa nabi sallallahu alaihi wasallam wata ran iya ba ismi'in al-aya aka ce aya ta alqur'ani akwai ta aya ta kaza sura ba ai ba talaji ba su ce aya kaza ba ta saka iya jidda mu aya wani lokaci kuma da gangan ba na magana to haka ke jidda su aya kwaran a cikin sallar azhar ko al-asr iya jidda su wata aya akwai ayar da ta wata sura kan wannan wasu kita kenan akan wannan ma kenan masala ta imamu nawawi cikin shirin musulun a ƙarƙashin wannan kenan kaga nan ma akwai magana wata madogara aka dogara kan yin ƙabili ko ba'adi wajen dalilin bayyanawa ko asircewa shi na ce muku irin wannan wurare kenan malaman ishtihadin su ne ba nasi bane ba karar ya kawo ƙabili ko ba'adi akan wannan wurare wannan muka muka ambata muku su nasi karar ya zo wanda muka wannan wuraren guda biyar wanda muka karanta wanda karanta nasi na baya da karatun da muka yi na kan sujudu sawi zai ga bayani karar kan haka kenan akan haka shine kenan abin da ishtihadin malamai kenan in mutum ya baka ce mishi kaza ne don suna ga dukkan mantuwa akwai sujudu sawi wannan shine fa'ina fa'inta ce dai amma dan mutum bi ba gaskiya kaga ta dame hankali haka mas'alar nafila ita nafila daman ganin muna magana a farin lama bayyana wa asar ce za ka nafila amma in za a samu su sami misali a nafila misali zai yi ka zo ka ƙarfi misali ka ƙarfi kamar sujida guda kan sujida uku kaga na ko ba di tana ka ƙare haka amma a nafila misali dan ka zo nafila na yi raka a biyu na mance na meki ba magana ba matsala komai cikin cikin ba wani koma ba ba yan cikin sallah zakon ba matsala in ka raka hudu in zamna in tahiya in su in wa'ana salati in salama ba komi annabi sallallahu alaihi wata rana da gangam yana yin raka a hudu irin tarawatib ta azhar ko ta azhar da gangam yana yin wata rana ya tabbata kinnan kaga akan haka baka ce mutumin da bar zama a raka'a biyu ya ya bata ya kace sujuda sujuda sai ko to manzo Allah yana da gangam kuma nafila bata bata da mata iyaka a ce hudu bakin biyu zai ita ma farilla da an mata iyaka ne kaga nan ma ba wani mas'ala ta kabili ko ba'adi a irin wani wuraren akan sallah ta farilla amma ka ƙara sujada misali ko ka ƙara tsayuwa ka dawo wannan shine dan ƙara ƙara wannan shine a takaice sai shi wurin da bai sujada shi ma akwai matsala kan shi misali yanzu liman raka'a ta daya ko raka'a ta biyu kai ta uku inda kai jinsi istira jinsi istira zama da ake in za a raka'a ta daya ko za a raka'a ta uku wannan zama ta bata sunna ta imam bukhari ya karuwa wurare da nan na game bulugu mana mazaku ya kama kurwayin hadisin malik bin huwairis wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wutarin sallar shi bai miki ya zamna akan kwashi tagu haka akwai malik bin humaidi ne wanda shi ma gaban sahabi guda goma ya sallah sahabi sun kai goma ya sallah sahabin kuma sallar dai yayi isra kuma suka mai shaida haka manzo Allah ya sallah kaga duk wannan ya katabta da wannan zaman to irin wannan zaman tunda akwai shi mutum sai misali wurin mekewa zuwa raka ta biyu ko da bai yi sai ya zama na wurin to da ya zama aka tasabi biyu har da tahiya ba sai meke to in za su ce ai bai niyya zama ba in ma bai niyya ba ƙari ya sallah ƙarƙa ta ce ai bai ba niyya bai ƙari ne wace ƙari da babu zama wannan sallah tun da kina akwai wannan zama a sunna cikin ko da cikin mustahaban sallah ne kinin biyu ba wani abu da ya ƙara a sallah balle su jiru sahwi tun da akwai zaman ko da kai baka yi illa matsalar akwai da bai mekewa sai ya kabbara kai ka hanyar ta soke kabbara ta kwanyin zamana wani shi ne samun matsala ga wani musaba ba a samu ana turamfan daga wani ya zamana wani tashi ta amma misali akwai zai yi bai kabbara sai ya zai tashi misali zai ina haka nan kenan ka da wuya kaga ma mu samu matsala kan haka nan kenan to iya wata nan ko da ina yin bana bayyana sai wurin tashi a iya wata nan mun ta yin kabbara zamana a takaice da uwa zama kadai a raka ta daya ko raka ta uku mutum ya mance ko mance ya zamana tun da biyi bakarin wani abu sabo a sallah akan haka kenan babu sujudu sawi tun da ba kada bi a sallah in za ka nuna karata a malikiya me yasa a malikiya ake cewa wanda ya kara sura a raka'a bi ta karshe ba kawul ba bar misa a kari ne na bugo dan manzo Allah wata yana karawa annabi sallallahu alaihi yana ƙara karatun sura a raka'a biyu ta karshe ta azhar haka ta al'asar haka ta isha wani lokaci ya karanta iya wani kan zaunuka da bulugu wani zaga ruwayu bukari kuma sun karuwa ya nabi iya ƙara wani abu a kansu za a ce kenan ko da bai ne abu da ya kace in yamanci ƙara sura ya suka ce ba su ji da ƙaruwa ba dai sai manzo Allah yi kenan abin da ake masu jiro sawi ƙari ko ragi shi kuma bai ƙara wani abu a sallah ba don haka kenan irin wannan iliman yayi yayi kiso ji da ka tara mai hankali wani kuma ce zai wani kuma iyawa shi a garji ba yi dai shi dai liman ne amma a taka cikas ke magana irin wani wuraren irin wannan kare-karen basu da su yi sawi wallah wala karatunmu na alwaji suke yin ci gaba maganin muna cikin kitabar buyu kai kitabar babar riba a cikin kitabar buyu muna babar riba yanzu muna maganar wala yujuzu bai'u rutabi bima kana yabisan illa li hal araya bai halitta a sai da ɗanyen dabino da bushashe sai ga al'araya me araya yake maka bayanin wannan mas'ala yace wa humul fuqara'u alladhina la nakhala lahum sune talakawa wanda su ba su da dabino nasa na kansu amma suna sai falahum an shtaru min ahlin nakhal rutaban ya'kulunahu fi shajarihi bi kharsihi tamara baka da dabino naka na kanka kana tare da masu dabino masu garake kai ma kana so ka cirowa ɗanye ka ci kai lalace ka ciro ka ci hai kare ba ka tada lalace ba to su amma suna da dabino busheshe da suka sai suka aji ya shekare shekare ya shekare to su duk an hana cinikin dabino ɗaya da busheshe masu irin wannan bukata sai aka yi iyaka aka yi limitan aka iyakance bakin wusuki na wani a halin da aka ba da dama ita to su irin wannan talakawa wanda suke da bushashen dabino ba su da dabinuwa ta su danya to an ba su dama su saya daga wajen masu dabino ya kuluna fi shajarihi bi kharsihi tamaran misali misali wani wani dabino naka gindi goma mu ce dai ice goma dan gindi a wani wuri da matsala mu a ana yi akwai na gaji gindi kaza akwai matsala a wani wuri a wata hausa iya da icen dabino icen dabinon ka kaza yayi wuski nawa sai a keɓance wannan dabino kaza ya wuski in dai bai huce wuski biyar ba tun daga wuski da hauski biyar masa dama a ji a yi ciniki zan ba ka ɗanye maka bushe shenawa ka bar mu waɗannan dabino naka duka suna kaɓo su sun yi kaza sai a yi hasashe shi ne ce bi harsihi tamaran a yi kirdado wannan ita dabino naka wuski kaza zai yi in tiyar dabino busassa zai yi kaza sai in baka bushashe in yi aiki da wannan ɗanyi nima in ci sabon dabino wannan an ba da dama a kan haka ya ce wa zalik fi ma duna hamsa ausuki amma wannan dama da aka ba ta a raya ana yin ta abin da yake da ƙasa da wuski biyar kwace daga wuski biyar zuwa ƙasa ba a huce haka da kina wannan halin akwai damar a yi sai an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا wannan ruwaya imam al-bukhari muslim sun karo haka imam an-nasa'i abdullahi bin umar radiyallahu anhu ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil muzabana ya hana muzabana me muzabana ya gama tafsirin ta muzabana bai'u samari bitamar kailan sai da ɗayan itace mana dabino ɗanyi da dabino bushashe a ce tiya kaza ta dabino bushashe da tiya kaza ta biyu ɗanyi a nan ba a yi a aka ci alaƙa talak banda wancan a wancan kakin a wancan halin in akwai iyaka mabukata irin wa'annan amma na kasuwa ba za a yi ba wa bai'ul karmi bil zabibi kailan haka sai da inabi shine karm inabi danyi azabib wanda ya bushe da abu guda ce guda ne kuma ce dabino ce dabino a rutab a ce a tamar duk dabino ne illa danyi a ce mai rutab ko shi a ce mai tamar shi ma zabib danyi a ce mishi inab in ya bushe a ce mishi zabib to shi irin a shi ce alkaram yace wannan kenan a wannan an hana a jumulce in ba a wancan kaidi ba na al'araya وأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخلصها من التمر زيد بن ثابت ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangome ga wanda ke son agaji ga talakawa mabukata da binu ya sai da an yabi a bi kharsiya ya sai da musu da binan nashi danye da hasashe al a ce kira dado wata hasashe kudin misali mai hasashe da biyu danye ba ai ba auna shi akan woshi mai amma akwai kwararru su kware su kun wannan nun da biyu nan kaza kudin zai yi tiya kaza zai yi wuski kaza irin wani masu hasashe sai so su yi iya kan woshi ko an samu hakan an samu da kwararru kan hakan shi makanta baya a nan sallallahu alaihi shi ma yayi za ta za ta buka biya wata gona ya ce ma mata wannan gonaki ta yi wuski kaza amma ki auna mun zo ki kiwa labari suka dawo tace haka da annabi hudu haka abin yi aiki na kwararru ko abin kenan wannan kenan annabi ya rangwame akan araya a baka dabino bushashe ita ma wannan ruwaya bukhari muslim sun kawo gaba daya haka abu dawud haka sai tirmidhi bayan shi ta wannan ruwaya ata bayan bukhari muslim duk ashabu sunan arba'a sun kawo ta kenan abu dawud nasai tirmidhi ibn majah sun kawo ruwaya sai wa an abi sufyan an abi huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi fi bai'il araya في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangon fi bil ara cikin ciniki na araya sai da binu danye da busheshe ga masu bukata cikin hamsata ausuki ce ko kasa da uski biyar uski biyar ce ko kasa da uski biyar ce kwarai wannan annabi kenan ya rangon akan su sai wa inna ma naha annabi sallallahu alaihi wasallam an bai'u rutabi bitamar لأن الرطب إذا يبس نقص annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya hana cinikin danyen dabino da busheshe saboda an sa rutab danye in ya bushe ragewa yake kina zo ka ban tiya daya ta busheshe na baka tiya daya ta danye an aka ji ma ya bushe ba ka tiya guda ba shi yasa sai aka nake shi yasa aka kana shi wa an sa'ad bin abi waqas أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك أنا صلى الله عليه وسلم تنبأ عند سعد بن أبي وقاص أما أنا أنا تنبأ صلى الله عليه وسلم أكان مسألة cinikin ɗanyen dabino da bushashe sai ka tambaye su masu tambayar a yankus rutab idan shi ɗanyen dabino mu ce maga in ta bushe za tana ragewa su ce kwarai na ce kenan don haka ba za a yi ba wala su hubai ribawi bi jinsihi wa ma'ahuma au ma'ahadihima min gari jinsihima ba bai halitta ba a ce a sai da abin da yake na mai riba da jinsi misali azurha da zinariya ko zinariya da zinariya ko azurwa da azurwa wa ma'ahuma a cikin misali zinariya ta ko taka ko azurwa ta da zinariya ka akwai wani abu da yake tare da su misali tsakiya ce aka mata ado sarka ce mai ado na zinariya a cikinta shi ya ce wa ma'ahuma tare da waɗannan abin jinsu rabawi kowanne au ma'a ma ko a ɗayan biyun yake da wani minigar jinsi ma wani jinsi wanda ba nasa ba shiga misali kamar a misali sarka tsakiya misali da ake gama a yi shi kama magana kan wannan ke da takace ba a gama wani abu a cikin zinaya ko azurwa kuma a zo a yi cinikin zinariya sai akwai wani ƙari wanda ba iya ganewa meye yawan wannan meye wannan ba a gama cinikin biyu a yi a zama guda sai ka hujjar haka an fadara bin ubai اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أي حتى يميز الثاب والحرس والخرس فأنا رواية إمام مسلم يروتو هكا ترمزي هكا إمام النسائي يتشي فضالة بن عبيدة كيتشيوا اشتريت يوم خيبر قلادة ناسي قلادة كما تسرق أكورا na sai wata sarƙa a yakin haibar da aka yi bayan cin haibar na sai wannan sarƙa bitinai ashirar dinar na sai ta dinare goma sha biyu amma fiha zahabun wa kharazu a cikin sarƙal akwai zinariya akwai tsakiya tsakiya amcikon fafasartuwa da na ware zinariyar da na saya fawajattu fiya akthar min ashar dinara he na samu ta dara dinari sama goma sha biyu ta wuce sha biyu shi kuma an hana sayan azurwa dinari daya wani wani da ya ware sai ga ai ta wacce zina ta huce ta huce dina sha biyu sai na ba annabi labari sai na annabi labari akan abin da ya wakana faqala sai ce la tuba ka a sai da kenan sarka mai game da zinariya da wani abu hatta tufassal sai an ware zinariya ita ce gram kaza an san yawanta amma haka a cikin duhu a gado wani abu da ba a kasa gane ba a yi me hatta tufassal shi mai muka tafsirinta hatta yi mai zuta wal kharaj sai an rarrabe zinariya da tsakiya gan tsakiya daban zinariya ta kai gram kaza misali amma ba a yi in akwai wani abu a cikinsu wannan shi ne ƙarshen wannan bani sai almuzara'a almuzara'a to zai makamin gaugawa zai ma tafsirinta ya ce ta'arifuwa zai ma ta'arifin ya gaya maka me muzara'a a larabci ya ce almuzara'a filuga a cikin luga almu'amalatu alal arad bi ba'da ma ya minha a zo a yi aiki haɗin gwiwa zamu ce haɗin gwiwa a kan gona kuma ce kan garka bai ba adama ya kurji mina a yi da wani abu da aka samu a cikin gonar a garka misali mai aiki a ce kai ɗaya cikin uku ko kai rabi ne rabi shake da muzara'a a yi haɗin gwiwa tarayya cikin aikin gona da mai gona da wani daban da misali da wani daban ko aboki ko dan wani wani wanda kai ne abu ya ce wal muradu biya huna abinda ake nihi kalma almuzara'a da ya kawo a nan ya ce i'ta'ul ardi liman yazra'uha ala an yakuna lahu nisf ala yakuna lahu nisf ma yakhruju minha aw nahwu anan abinda muke ni kawo kalma almuzara'a anan mutun ya bada gonar shi shin i'ta'ul ardi liman yazra'uha ga wanda zai shibkata ai ala an yakuna lahu nisf ka bashi shibka amma akan iya da rabi abin da ya huto a gonar ko a garkan ko da wani abu ko ɗaya cikin uku da yadda aka ajiye magana dai ko ɗaya cikin biyar da yadda aka ajiye magana a ka'ida kaban gonarka in gyara in yi aiki kana da kaza na kaza nan shi ake kira da muzara'a shin za mu magana a kan shi ya halitta bai halitta ba yaya ake ya ce masharu'iyatuwa hujja da aka samu an shar'anta tarayya haɗin gwiwa a kan gona ko garka ga hujja kan shi annafi anna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a khabara annan nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar bi shatar ma yakhruju minha min thamarin aw zara nafi ke ce abdullahi bin umar ya bashi labari annabi sallallahu alaihi wasallam amal ala khaybar bishadar ma khuruj minha lokacin da aka ci khaybar an san an samu ganima kwarai wadda dai kowa san labarin khaybar a wannan ganima da aka samu an raba ma kowa gonakai su ne gonar da manzana ya bari nubar da aka samu rigima daga bayan shi a tsakanin ali da sauran dai su abubakar da kan da faɗin ma sauransu kina shi ma akwai wani wani rabu na shi a can khaybar kuma sabu kwarai an raba gonakai da yawa nan to wannan gonakai na haibar to suna da manoman dabino ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aka raba to shi ma iya da gonar shi akwai a cikin yahudawa yan garin aka yi haɗin gwiwa kai za ka gyara ta he maraba an an zo an ƙare aiki kamar aiki ka yi aiki tana damin ku damin ku aikin ku ne an ƙare aka gyara aka gyara shi a zo a raba to annabi shi kadai ba duka sabbin da yawa ka suka yi dan su ba yan gari bane ba kina haka ne suka bar yan gari su ci gaba da aikinsu an kare araba haka suka yi kinan na annabi ya yi mu'amala da mutanen haibar bishidar ma kharuj mina da rabin abin da aka hudo daga cikin garkal min samanin ne bangare ne da itace ne ko kuwa shibka ce misali misali alkama ce dawo abin da ake kai rabi ne rabi in na itace ne in na shibka ce duk ɗaya ne dai an yi mu'amala ba keɓance ba kuma wannan labari imam bukhari ya roto muslim ya roto abu dawud tirmizi ibn maja wa qala bukhari imam bukhari sun sarki shi ya ce ya karo ruwaya ya ce wa qala qais bin muslim ana abi ja'far قال ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا يزرعون على ثلث وربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين أنا أبندا أبو جعفر كيتشوا وي a madina kaf madina na basa wanda annabi kenan ya bari haka sabbai suke rayuwa yace babu wani gida a gidajen muhajirin kowa iya wannan mu'amala ta zara illa yazra'un suna shibka ko ce aiki mu'amala ta gona Allah sudus wani misali ayi a gyara ina da ɗaya cikin uku na abin da aka samu wani an aka gyara tun da gonar ka ce ni ina da ɗaya cikin hudu tun da aka magana wani kai rabi ne rabi ya ce wannan haka suka yi ya ce kamar kawai duk wannan wannan wai sun yi aikace ba fatawa bace ba so wai nan sun yi muzara aikin aikace ba ba fatawa bace ya kai maka ali sizin ali sa'ad bin malik abdullah bin mas'ud umar bin aziz duk wannan qasim da urwa da ali abubakar duk ya gina abubakar ma gaba daya da ali umar da ali ali da ibn sirin cikin cikin tabi'ai duk wa'annan a aikace sun yi wannan muzara'a me saura kenan kenan kaga abu ne su a can kurin ba wani shubha akan shi kenan abu ne tabbatacce ba laihi da gonarka da gona ta a zo a yi illa in wa abin da mutane na muke cikin matsala ta zalimcin wasu masu hali bale a karkara na mai gona he ba wani mai kudi ya ba shi kai mai kudi ya ba mai gona jingina jika goma ko jika ashirin iya da kawato gona daga nan wani mai kudin ya sa hannu akan wannan gona shi ba kawai bai sami kudin biya ba in shekara nawa za a iya nan iya nomawa ya ci kayan shi ya nome ya ci ba shi iya kallon shi tarar da ya kawo mashi jika 20 duwa ta ci a banza to kai ba shi gona wani zalimci ne wasu na cayo ashi yarda ake magana kuɗi da ruwa kuɗi da ruwa amma da ƙarfi ne Allah hana kuɗi da ruwa ce da ƙarfi ya ga maka ba ka kai da ba ya zama halak har zuwa kake kana kana kana bin gindi magana kana mama har da adda wani adda zai bada amma shi ma ko hadda zai Allah sai ya a bashi kredit wani amince miji kenan ba magana bace bata yarda shari'a ce dan zalunci ne ka ba mutum kudi ka rika nuna gobe a banza haka bai halitta jingina asalin jingina a musulunci akwai ta amma kaman garanti na kudinka kana bin wani kudi ga garantinka idan bai biya ka ba za ka kama ka sai da biya ka shi ne kudin mun lokaci ka biya ka biya ni ba ina da dama jingina ka a zo a saida ko a mata kudi ko a saida a gaban kudi na shine kurin kamuwa shine jingina abinda nan sai manzo ne ba da damar amfani ga mai jingina yace wanda yake dabba ce iya ba ta abinci da sada ruwa annabi ce wannan zai sha nono nonanta dan ciyawa da ruwa da ya ba ta abinci doki zai iya hawa a nasarar da ce zai iya hawa doki don ya bashi abinci amma an ba wannan ba abin haka kodin ka ci a banza zalimci ne na bai ce lahu gudun wa gurbu mai jingina tana nan a matsayin shi in mutuwa ta tashi ce in karuwa kai nashi ne da abin da karu ko ya ragu nashi ne bai rabuwa da cikin mulkin shi kamar muna al'adunmu kudin ya amince a mashi jingina wa hama wata shari'a ta malam bahaushe wai an kaba mutum jingina riga kana gari ka ba shi jingina ya baka ya baka gari ya ka saka hanka wai in ya zo neman in ya kama kudin ka an ka dauko wuyan rigai in ka aje wuyan ka ce gari ga wuyan rigai ka ka biya shi ko ka ba mutum mota wai ka hawanta ko inji iya hawa ya gurzawa ya baka jingina kudi dole zalunci ne zalunci ne wannan gaskiya eh zalunci a bare shi wasu ma'anan su kuma masu kawai mai magana su masu kudin kauye ko masu rike gona amma raya akwai masu amsa gidanka jingina sai su baka miliyan ɗaya ko miliyan biyu gidan ka kai miliyan goma ko miliyan biyar sai gidan ya koma hannun sun su maka jigina sun ka amsa kudin haya jika talatin ko arba'in hamsin ba ruwanka wanda wa banza ce ya ji banza haka suke da kuma su a nan he mai da kudin ma'anan wallah ka jima sai mai da kudin ma'anan wani wanda wani riba ce shi wani riba ce ci banza zalunci ne ba riba ce ba haka suke da kuma saka a nan garin akwai masu yi wallahi to zalunci ne ka amshi ka ba mutum jigina gida misali na gona muke ka ba mutum jika 20 mai gona ne lokaci ya wani ka biya ni ko a sai da a biya ni ko ku a makarantar nomawa to za a ji sayi gona ta a din shekara za ka noma ta a jika ɗari ko a jika musu han biya ka ko jika ka za a shekara duk ana iya shi zama ganin su ana iya ciniki a kaza za ka noma gona ta a yi lissahi iya ka cika tuko ko an zo daidai ya bada mu shi kenan kare haka gida ka ba mutum ya baka ka ba mutum jinginar gida ka ba ya baka mutum miliyan daya kudin haya naka ne bai haɗin cin kudin haya amma na ce to yanzu ga gida na nan jingina ka ban jika ɗari biyar ka rika amsa kudin haya a yi ka lissahi har in biya ka to amma haka in ba dan wanka ko abokinka dan kasuwa maka nan da kuɗi da ya gami me ka rike nan tun da ka rike kuɗi ce wata nan aka biya to amma bi gane ba shi ya ga intere na duniya a alkhairi ne ta yi Allah zai baka lada annabi sallallahu alaihi wasallam yawan bayanin cewa duk wanda ya ba mutum ramce Allah na baka ladan wannan misali ka bar ramcen jika ɗari wannan nasin ya inganta manzala ce za a baka ladan sadaka ta jika ɗari ya ce ba annabi ce idan dele ya yi na biya bai biya ba aka ce za a limka ma ladan kuma musulunci baban zafi ce a taimaka akwai amfani abun ta mutane bisu tuna amfanin lahira bisu tuna suka tuna kuɗin tarin duniya kaɗai kai ka tozi na baka jika ɗari ɗari biyar kai na kaji kuɗin haya jika goma goma shi tafiya bai shi ka biya da hankali sai ka kamar ya asara bai tunanin lada da aka tanada ga wanda ya ba mutum bashi lada ne yanwa sai musulunci ka taimako kan ka ci kayan mutum ka ci haƙƙin mutum haka kawai don a tana akwai alheri ka ba mutum bashi ya biya kana da lada kuma ka taimaka mishi kuma kuma da sau da wallahi sau da wallahi ramce ya yi kyauta me ya misali baka misali bala mai karamin kari ba wani ta kai mai karamin kari yanzu wannan misali abokin ka ne ko dan wanka iya da hali ka samu problem ce wanda Allah ka bani jika jika 20 bashi ya ce a jikar ka take na baka kyauta gobe ka koma kawai kuma ba ya riya maka amma ya baka ishirin ka medo daga biyar ka biya yanzu ko baka kutunan da ka taba ci kuma ka ce ba da amani ya baka lahamulahi ya baka da komi amma daga ya baka kyauta shi kenan in yi ne ya baka kyauta ya baka kyauta haka amma a wajen mutumin da ya neman bashi haka nan an kace ka bashi kyauta to matsala ce wani kare bashi wata ran kuma ce ga kyauta wani alheri ka bashi wani ba matsala amma lokacin da ya je nema ya kace jaka na kyauta to la da wuya koma ta haka ne shi ma bashin taimako ne kuma sadaka ce to wannan shine maganar halitta shar'anta a bada a yi gona a yi aiki za mu ga hannun magana hannun magana hayakin ya ce to wannan tarayya da aka yi ta magana gona mimman ta kunar ma'una to wane ne zai kula da wahala da aiki a gonar yace wala ba'asa bi an takuna al-ma'unatu ala rabbil arab aw ala al-amil aw alayhima ba matsala komi ya zamanto aiki mai gona zai aiki to sai da gona kuma ga aiki kuma raba yanzu misali iya yawa kana da gona ni a ce zan kawo taki in sai iri in baka ni na na so iri na dawa na waye na je na so baka ni na ina mara ta yau ina gari bana mara ka je kai kai an kare na za a raba aka samu abin da aka samu za a raba ɗaya cikin uku ɗaya cikin biyar kai kana kaza aka aje magana shikenan in ba kan tayata a gona ka je ko kuma kai kai aiki daidai halalaka ne yace amma nan za ka iya kama ka ce a to ai nan mutum ya ba da kuɗi kuma ya kaman kuɗi ruwa ne a aiki da aka yi ai yawa faɗi kasuwa ta iya a hadi shi kullum mai kudin ruwa shi bai haduwa ga gane mai ruwa bai bai haduwa kudin ruwa shi kuma wannan nema ne za a zo a yan ayi ruwa ne iyawa a zo a samun komi ba kuma samu shi kenan ko asara ya an samu ne kamar kasuwa ce ke nema wannan mun mu'amala kenan iyayewa yace wala ba'sa an bi an takuna al-ma'unatu ala rabbil arad babu laihi wahala mai gonan zai wahala noma ya gyara ya komi awalil amil ko ko shi mai aiki shi mai gona gonar shi ne yanzu in yi aiki kurmarwar shi in gyara yi wane ne gonar shi da ana iya yi aw alaihima ko ko duka ayi tarayya kai gonar ka ce ni in zo mu aiki tare bangaren karhi na ne ko ni in ka taki kai ga gonar ka magama dinin da kai mu'amala a gyara gona abin da aka samu a raba din halitta yace qala al-bukhari man bukhari ya babu cikin littafin shi yake cewa وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا عمر بن الخطاب يتبت ya yi irin wannan aiki na gona da wasu mutane abinda aka ajiye magana ala in ja a umar bilbadar umar ya kawo iri min inda kenan ni na kawo iri to falau iya da rabi in shi kawo iri wa in ja'u in su suka kawo da iri bilbatar su ma suna kashe kaza aka ajiye magana kenan ko ni in kawo ko ku kawo kenan da mu'amala ce yadda aka ajiye kai ka kawo kaza ba ka yi ba ni in kawo kaza ko ku an haka are ni ɗaya cikin uku ɗaya cikin hudu ɗaya cikin biyar ɗaya cikin goma ma dini da maka ni da kai maka amince za mu yi mu'amala a kan gona ko garka ya halitta qal shi ne imamu bukhari kin imamu bukhari kin ne yace wa qala al-hasan an hasan al-basri yace la ba'as an takuna al-ardu li ahadihima fa yunfiqana jami'an fama kharaja fa huwa bainahuma wara zalika zuhuri ya ce babu laihi gonarka ce gona ɗaya a cikin su biyun amma kuma kowa kawo ƙarfi in irin ne a kawo aiki ta duba laifi da ba a yi aikin tare abinda aka samu saraba duba laifi kowa a buɗe haka imamu zuhari zuhuri ma ka yi waɗa duka kinan dai ba matsala kan misalin ya ce ma la juzu fil muzara'a menene aka aka mana wanda bai halitta ba irin wannan mu'amala ta gona ko garka domin ita ta wasu suka shahara suke hana irin wannan bukata ya gona ko baka gaza ba ga dalilin da suka dalilin menene ba a halitta ba a bangaren haya gona ko mu'amala ta gona ko garka ya ce wala ta juzul muzara'atu ala anna hadhihi alqit'ata li sahib al-ard wa hadhihi alqit'ata lil 'amil kama la ya juzu an ya kula sahibul ardi li min hakaza wa kaza wa saqan yanzu mun ji dai ana iya mu'amala ko ka kawo in kawo rabi ko rabi din aka aje to yanzu ga wani nau'in da bai halitta ba yace wala tuzul muzara muzara'a ba ta halitta ba ala anna hadhihi alqita'atu li sahibul ardi misali gona ce gata ko gargace sai a zo a ce ai bangaren gabas ko bangaren yamma ko bangaren kaza wannan aka kare za mu yi aiki amma bangare kaza na wani ni mai gona kai bangare ka zai naka wannan ko kuwa kama la yajuz an yaqulu sahibul ardi li min haka za ka za ko ko ci a zami zami wannan gyara amma ni a wannan gona kurin za a ban tiya 100 ko tiya 50 ko tiya 200 to wasu abin da samu shi wancan na gona gona ai mahiyawa mai gona ya kosa gona ya da da kiwon nabi abin girki ka kenan na akwai hanya ta yaudara ta cutar wani ta cutar mai aiki ka saurin mai albarka ya ce to ni bangaren ka zai damu iyaye kusa ka ce shi ne nawa ka sa shi wahala ya kashi wani haƙo shi sa ba a yarda da haka nan ba a yarda da haka nan ba a yarda ba ka ware wani bangare kun ba a yarda ba ka wani adadi ka za za a baka ba samu za samu ba wannan hana me hujja komai addini musulunci kenan sunna kenan komai da hujja wannan magana da ya maka ga hujji shi ya ce an hanzala bin qais an rafi bin khadij qal haddathani amma ya annahum kanu yakuruna al-arada ala ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbutu ala al-arbi'a aw shay'in yastasnihi sahib al-arad fanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik فقلت لرافي فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافي laisa biya ba su dinar dirham hanzala yake cewa bin qais rafi bin khadija ke cewa haddasani ammaya amma jami'in ammi kenan amomina ɗan wani uba cikin wani uba na wani ban labari sun kasance annahum kanu yukrun arada suna haye mana ka sayi ka biya kuɗi ka noma gona shi alkira yakrun arada ala zama suna yin haye gona annabi yana raye bima yanbutu alal arbi'a aw shay'in yastadin sahib al arad za a zo a ce abinda gonar ta hudu ko shi mai gona ma'ana ya hudu wani abu ci bangare kaza mai gona ya ware wani abu ce ba na ban da shi amma wannan za a noma gare gona amma bangare kaza naka bangare kaza ba naka bane ba kan haka ne annabi sai ya hana za a zo kenan misali zamu zo mu yi aiki ka ba mu hala mu zo aiki ka ce amma aka ari aikin wannan aka ari aikin wannan bangaren shi na wani eh wannan ne za mu tare ko wannan na kai shi ne ba halitta ba to sai ya ce annabi da ya hana haka shi hankali da ya ce marafi to yaya fa kaif bidinar wa dirham yaya in biya kuɗi in yi haya gona ko garka da kuɗi na ya ce wannan babu laifi ke asali annabi da ya hana magana gona ga dalili abinda suke yi mai gona ke zawa dan yau kamar ruwa an hana an hana haya gona an hana abin mu'amala ta gona asali annabi da ya hana ga dalilin da ya hana masu gudun suke ware wani abu a cikin gonarsu an kare shi bangare kaza na shi shi ne aka hana amma ka biya gaba ɗaya ka yi aiki ka biya ka yi aiki wanda ka ware wannan ba laifi bane ba bayan wannan ya ce wa qala layth wa kana allazi nuhiya min zalik ma law nazara fihi zawl fahm bil halal wal haram lam yujuzuhu lam yujuzuhu lima fihi min al muhatara to wannan abin da ya faɗi da aka hana duk mutum mai hankali in tsaya diba mai neman sanin halak da haram zai gane akwai yaudara ka ware gona ka ce wuri kaza kai mai gona ka san dama wuri mai kyau an san dama akwai da shi za a bayar da ba bayan wannan ruwa ce wa an hanzala aida wata ruwa ta hanzala kin da shi yake cewa sa'adatu rafi bin khadij an kira al-arad bi dhahab wal warq fa qala bas bi nawa rafi bin khadij tambaya akan hayal gona in biya zinariya ko da azruha da kudi kudi cikin da kudi da kudin kudi haya gona ya ce la ba asabi babu lahi yake ce innama kanan nasu yu'ajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-madinat wa qabal al-jadawi wa ashiya' min az-zar' فيحلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويحلك هذا yace abin da ya kawo asalin ya kaji kaji labarin an hana magana haya gona ko na abu ya ce abin da ya kasance mutane annabi yana raye salama suna haya gona annabi yana raye allah mazinat za ka bani jadawil ya a zo misali za a zo a ɗauki ma'aikaca irin na bakin mazinat an ce kamar babba ƙorama kasan akwai za a zo irin ƙorama babba irin da ake noma na bakin tafki bakin wadama ko ƙananan ruwa ne manyan ruwa ne za a zo ko kuwa wa sha minar zara'i ko a ce kaza za a ban sa'i kaza an kare shi ne an aka yi wannan noma mai gona ya ware wani bangare za a zo fa ya haliku hada wasu lamar har zo wajen ɗaukan gona ya ga wannan wani bangare kaza ya yi na bangare biyu ba wannan ya samu da wani bai samu ba to kenan an zo za ka kenan an yau da kenan an yau da bangare ɗaya shi yasa aka hana irin wa'an annabi hana haya gona don wani dalili don akwai wannan yaudara akwai haɗari ga abokin tarayya ya ce falam ya kudin nasu kira illa hada lokacin irin wannan ne suke ci aka hana su falidalika zujira anhu da shi annabi ya hana irin wancan mu'amala ta ware bangare kaza ka ce naka ne fa amma shay'un ma'lumun madamun fala ba'sa bihi amma akan abin da aka lamunce ya lamunce kuma an san kaza ne kenan kai daya cikin biyu daya cikin uku zahaban kan afidda azur mana zinare ce zan baka noma ko azurwa ce ta'aman aw siyaban abinci zan baka tiya kaza zan noma gonarka zan baka gonarka ce zan baka tiya 100 kaman gonarka zan baka kaza kaza zan baka kaman gonarka nin aikata ta abin samu nawa ne misali ya ce wa gaira da makamantan wa'annan in dai an ajiye kan ba ba ware bangare kaza wannan babu da ce sawa'un kana min jinsi a mayu zara fiya a mun gairi misali hatsi ne gonar hatsi ce ina da hatsi shi a gyare a cikin buhu sai maka buhu kaza tunda abinci ba ba hatsi ya siya ba ai gonar siya gaba na dauka sai ma ga maka wannan gonar ka ban ai gonaka akan buhu biyar maka bahu biyar ko da natsi ne ko dawa ce sai noma dawa na ni gona ne haya a nan daban ne da sai da hatsi da hatsi a kan kara zai yi baka duk abin na masanya kuɗi ne abinci ne abinci irin shi ne za ka noma a gona ba da ba kana da dama ka yaka a takaici ya ce wannan kama sarraha imam nawawi fi shari musulun haka imam nawawi ya wani bayanin kware a haili karara cikin shari musulun da ya kawo ruwa ya kan haka wannan shi a take nan akwai magana muzara'a na tarayya a yi aiki a gona a raba ana iya kurin duka biye mun yi bayani ko a zo a yi aiki kurin aiki za mu yi maraba a haya zan ɗoka in biya ka gonarka in noma haka ne nan maimakon a yi jinkina ta ta yaudara a ka ɗauki haigo ne shi ne kana iya haka nan ta'arifuwa ta'arifin me ake kira da a zamu shiga almusaka almusaqatu almusaqa ita kuma nan ba magana ba aiki za a yi kurin baruwa zan yi kurin kana da garkakka kurin zan yi baruwa me za a bani zan ma baruwan ice kaza ni in ne baruwa kai ba ruwanka za ka bar rabi ko ka ban kaza a aka kare ko kuwa shi ne zai magana kan shi ya ce ta'arifuwa ta'arifin me yake ni ake ni da almusaka ya ce almusaka هي دفع شجر معلوم لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره كالنصف ونحوه shi wannan shine ka ba da icce shajarin ma'alum misali ina da garaken dabino ko na kaza he in ware icce kaza icce guda kaza wannan ka kula da shi ka gyara shi ka ba shi ruwa an aka kare abin da ya samu kana da rabi ko da cikin uku ko rubi idan aka ajiye ba kana da ni da kai yanzu kun ba kun ba ruwanka kun zo kun shiga aiki kullum ta muka bar ruwa na gyara har Allah kai muka ka in kaka ta abin da aka samu a raba wannan ya halitta shi ma sai kuma baya maka duk magana guda ce yace an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal ahl khaybar bi shatar ma yakhruju minha min thamarin aw zar wacce magana muka da baya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da mutanen khaybar bi shatar ma yakhruju minha da rabin abin da za su huddo na ɗiyan itace ne samar ne a ko shibka ke dinne magana guda ce yadda ne aiki da ƙarfi na wajen gyara ko shibka haka wajen bar ruwa duk magana guda ce bana kuma ne bar ruwa kuma gyara maka wannan ruwa ma bukhari muslim sun kawo duka ya ce wa ana abi huraira radiyallahu anhu qal qalat al ansar lin nabi sallallahu alaihi wasallam اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا kaga inza ta mutunci na sahabbai rushin ba san banza ba suke balle muhajirai abu hurairah ke cewa da aka zo kenan muhajirin da ansar sai ansar yan gari masu gonakai sai suka ce suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama iqsim bainana wa bain ikhwana an-nakhil da binanmu don mun amince a zo a jiba gaken kurin a raba tsaka tsakanin mu da muhajirai gaba daya a ba mu rabe su kirabe kurin sun yarda a raba da bin nasu gaba daya su da muhajirai annabi ce a ba haka ba za yi to annabi ya ke yanzu zai shi to za abin zai takafun na ma'una wani shakun fi samara to yanzu ku zo ku yi aiki mana gona ta ka zo kai ka aiki kedan abin da ka samu ya araba sabai suka ce sami'ina wa ta'ana mun ji mun bi mun yarda mu yi aiki a raba ba mutu banza ba eh mu yi aiki a raba ke yi mana kenan sun cike da gumunsu ma sun ci da zuwa su eh sun ci da gumunsu ba banza ba suka ci wannan haka aka yi aka raba kowa ga nashi wani wani ka zo aya haka suka yi ma'aurata dai kowa san abin da ya kana tsakanin ansa da muhajirai sai eh a kudin saura ko to sai ihyawul mawat المواد زي ما تفسيرنا شيء تعرفوه تعريف المواد يتي المواد بفتح الميم والواو على خفيفة إيه ديش المواد زعما ما ميم كم فتاوى تنكا كتش كتش موت كو كذا فتاتي كما واو كيش ما فتاني مواد كما كتش مواد با كما على خفيفة كأن باب شدة على مواد me ake ni da almawat al'ardun lati lamtu umar ƙasa wadda ba a raya ta ba kurin daji ne jeji ne ba wanda ya taɓa mai wani aiki kurin yadda allah ya shi haka yake kurin ba na kowa bai ba abin da aka ne shubbihatul imaratu bil haya sai aka kwatanta raya ƙasa da rayuwa wa ta'atiluha bi faqad al haya sai aka barin ƙasa ba rayawa sai aka mata suna dalili aka mata kamar zama kenan mutuwa a ta almawat don kenan abinda kenan aka bari ta mutu kenan ba raya ta ba wa iyawul mawat ya ne raya matattar ƙasa an yi amada shakhas lil'adar la ya'lam taqaddum milk alaiha shi ne mai ihal mawat ya ce an yi amada shakhas lil'adar mutum ya ne wajen wata ƙasa wani wuri wanda wannan wurin da ya je la ya'lam taqaddum milkin alaiha li'ad ba a san ba ga wanda ta mallakata kurin daji na Allah ba wanda ya ce ya mallake shi na wani ne ka je fa yuhiha bi saqai aw zar'i aw al-ghars aw al-bina' kudin kai je ka samu wuri ka gyara ka yi rijiya ka yi garka ko ka yi gona ko ka yi da abin da shi ka tasa ko ka yi gini a wurin ka zamna to daga nan fatasirin bizalika milkahu wannan wurin daga nan ya zama naka kasa ta Allah ce ka yi je wurin da wani kowa ba ka gyara ka gyara ka zamna to shi kenan wannan ta zama taka ya ce da'awatul islam ilai wani kira mana musulunci ya yi kira ya yi magana kan yin haka ana aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'mar aradan laysat li ahadin fahu fahu haqq qala urwa adabi umar fi khilafatihi aisha take ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ama aradan duk wanda man a'amar aradan duk wanda ya raya wata ƙasa wannan ƙasar da ya raya laysat li ahadin ba ta kowa bace fa huwa haq shi haƙi akanta ta zamta shi urwa ce haka umar ya hukunta a khalifar shi don da ya samu jeji ya gyara ya gyara ya gona ya waye shi kenan wa an jabir jabir bin abdullah ke cewa shi kuma shi ma ya samar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya aradan maitatan fa hiya lahu annabi sallallahu alaihi ce duk wanda ya raya kasa matatta ta zama tashi annabi ce san sama ruwa tirmidhi da ibn majah wa anhu da wata ruwa ta jabir shi ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man ahata haditan ala aradin fa hiya lahu wanda yazo kewaye wani wuri a cikin kasa ya zagaye shi zai kashi to tashi ce daga lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته